إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna marhaban da sake saduwa da juna a wannan shiri na tarihin annabi zababbe shirin da yake bayar da tarihin rayuwar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da yanda ya zo a cikin littafin Ar-Rahiqil Maktum wanda Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa yake karanta mana ولو جحد البرية منك قولا لكبوا في الجحيم مع العصاة وعرضك عرضنا ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة To kamar kowane lokaci yau ma dai za mu ci gaba ne da inda malam yake mana bayani kamar yadda ya zo a cikin wannan littafi na irin tsarin rayuwar larabawa a zamanin jahiliya kafin haihuwar manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma aiko shi a matsayin annabin rahama zuwa ga wannan al'umma. Kamar yadda muka saba a cikin shirinmu na ranar Asabar wanda kuma ake maimaita shi ranar Lahadi za ku ji mu ɗauke da amsoshin tambayoyin da kuke aikowa na tarihi a cikin wannan shiri. yanzu kuma malam zai ci gaba daga inda muka tsaya a shirinmu da ya gabata akramakallah Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Masauraran mu a cikin wannan shiri na tarihin annabi zababbe inda muke karanto muku abinda ya zo a cikin Ar-Rahiq al-Maktum. Har yanzu malam da yana ba mu bayani akan yanayin da al'umma jahiliya take kafin isowar addinin musulunci. Don mu san tasirin da addinin musulunci wajen canza al'adu na al'umma da addininsu da aƙidarsu da mu'amalarsu. wanda waɗannan dama gurare guda hudu a nan ne dabdalar rayuwar ɗan adam take aƙidarsa ibadarsa halayensa da mu'amalarsa to addinin musulunci ya gyara aƙidar mutane ya saita ibadarsu ya getta halayensu ya kuma zo musu da tsarin mu'amala wanda ya fi kowane tsarin mu'amala kyau mawala ya ce suwarun min al-mujtama al-arabi al-jahili ga wani sura wato wani hoto da malam zai bamu na zamantakewar larabawa a zamanin jahiliya. Ba'adal bahthi an siyasatil jazira wa adiyaniha bayan bincike ya gabata akan siyasar kasashen larabawa da yadda suke gudanar da addininsu ya jumulu bina zai kyau a gare mu an nulqiya shay'an min ad-daw'i mu dan bada haske ala ahwali hal ijtima'iyya wal iqtisadiyya wal khulqiyya mu bada haske akan yanayin halayya na zamantakewa da na tattalin arziki da na halayya a tsakanin larabawa wafi ma yali bayanu habe ijazin ga bayanin yadda zai zo mana a takaice alhalatul ijtima'iyya yanayin zamantakewa na larabawa zamantakewa ta yau da kullum kana fil arabi awsatun mutanawwi'atun takhtalifu ahwaluha ahwalu ba'dihha an ba'd malaici a cikin larabawa akwai bangarori daban-daban kuma akwai al'umma daban-daban waɗanda halayensu ya bambanta daga shashi wato a cakuɗe ake amma kowa da irin halinsa da irin ɗabi'arsa da irin yanayinsa fakana alaƙatun rajuli ma ahlihi fil ashrafi ala darajatin kabira min ruqa wa taqaddum yace alaƙar namiji da mace a cikin maɗaukakan mutane an gina ta akan wani wato daraja babba ta hanyar ɗaukaka da ci gaba wa kana laha min hurriyatil irada wa nafazil qawli al qist al awfari ita ya kasance mace ta samu hurriya wato ta samu yanci wato yancin a rayuwa da yancin addini da yancin rayuwa da yancin komai mace tana da shi ta wani bangare wani fazil kauli da kuma maganar ta zartacciya ce duk abin da ta faɗa to za a yarda da shi a zartar da shi to tana da kashi mai yawa a cikin wannan bangare wa kana muhtaramatan masunatan tusallu duna hasuyufu mace tana da girma tana da mutunci ana tsare kimarta wato raƙud dima'u ana zubar da jini wajen kare mutuncin mace har ma ana zara takobi a je a yaƙi don a kare mutuncin mace ta wani ɓangaren a zamanin jahiliya za ku ji ɗaya ɓangaren kuma da ake rami abin ne ta kuma أنت قداسة إما استحلت فذاك الموت من قبل الممات ولو جحد البرية منك قولا لكبوا في الجحيم مع العصاة وعرضك عرضنا ورآك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة وكان الرجل إذا أراد أن يمتدح بما له من نظر العرب المقام السامي من الكرم والشجاعة لم يكن يخاطب في معظم أوقاته إلا المرأة ice idan mutum yana so ya yabi kansa ta fuskar mahangan larabawa irin matsayin da yake da shi maɗaukaki na karamci da shaja'a to in ka duba waƙoƙinsu za ka ga mace yake gayawa ki tambayi jama'a ni ne wani ni ne fa mai tako ni ne mai kaza wanda mai karanta waƙoƙin jahiliya zai ga yadda mafi yawa waƙoƙin da ake na ziga kai mata ake yi wa mutum ya dinga ziga kansa a gaban mace ya nuna macen tana da kima ta wani bangare kenan tun da gashi ana yin waƙoƙi a ziga ta kuma mutum ya ziga kansa a gabanta ita ce wai alƙali yadda za ta yi hukunci a kan shi jarumi ne ko ba jarumi ba ne in biki sanni ba ki tambayi kaza ni ne wani ni ne wani ni ne mai kaza ni ne fa wanda ya kai hari ya kai farmaki ya kai ɗauki ya yi tsara ba a gudu ba shi bai gudu ba da sauran irin waɗannan abubuwan da muke ji ko muke karanta ko muke gani a cikin wato waƙoƙin larabawa wa rubama kanatil mar'atu idza sha'at jama'atil qaba'il lis-salami idan mace ta ga dama sai ta tattaro kan kabilu su zauna lafiya wa in sha'ad ash'alat bainahum naral harbi wal qitali in ta ga dama sai ta hura wutar rigima da fitina da tashin hankali da yaƙe-yaƙe tsakanin su ma haza kullihi faqad kana rajulu yu'tabaru bila niza'in ra'isul usra wa sahibul kalimati fiha tare da haka ana ɗauka namiji shine wanda yake shugaban gida shine shugaban iyali shine mai gida ba tare da wata jayayya ba an yarda da wannan kuma shine mai kalma duk abin da ya faɗa to shi za a yi wa kana tibadun rajul bil mar'ati bi aqdi zawaji tahta ashrafi awliya'iha alaƙan namiji da mace takan kasance ne alaƙa ce ta auratayya wanda kuma ake yin auren da izinin waliyanta waɗanda su ma maɗaukaka ne masu ƙima walam yakun min haqqiha an taftata alaihim ko ba ta da haƙƙi ta musu tawaye ko ta ƙibin umarnin waliyanta inda suka ce za su aurar da ita bainama hazihi halul ashraf wannan shine halin manya daga cikin laraba masu mutunci haka rayuwarsu take da musulunci ya zo ma haka ya same su kana hunaka fil awsat al ukhra anwa'u min al akhlaqi bain ar rajul wal mar'a yace to a wani bangaren kuma akwai wani nau'i kuma na cuɗanya tsakanin namiji da mace la nastati'u an nu'abbira anhu illa bid da'ara wal majun was safa wal fahisha ba za mu iya fassara shi ko mu faɗi wata kalma akai ba face mu ce harka ce ta karuwanci da batsa da iskanci da fitsara da rashin kunya da baɗala irin wannan rayuwar ita ce wacce kuma ɗaya shashin suke yi rawal bukhari wa ghairuhu an aisha ta radiyallahu anha imam bukhari ya ruwaito da waninsa daga nana aisha uwar mu ne Allah ya ƙara mata yarda tana ba mu bayani akan yanayin da ake auratayya a zamanin jahiliya yace annan nikaha fil jahiliya kana ala arba'ati anha'in larabawa yadda suke aure a zamanin jahiliya kashi hudu ne auratayyar su kashi hudu ce fa nikahun minha nikahun nasil yawma akwai aure irin wanda ake yau shine mai rukunai guda biyar miji da mata da sadaki da wali da shaidu da siga karba da bayarwa wanda in sun tabbata mutum ya samu mata ya khatubu rajul illa rajul waliyatahu aw binatahu fa yusdiquha summa yankihuha mutum zai je nemi aure na mace a wajen waliyinta ko mutum ya nemi auren yar uwan mutum a wajensa ko yarsa a gurinsa ya ba da sadaki a amince a sa rana daura aure a bashi ita wannan shine wanda musulunci ya tabbatar a cikin kalolin auren da ake a zamanin jahiliya
تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل سقع وهديك مشرق في كل ذات ونكاه آخر أكون أورا دبنكما كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمسها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه aure na biyu shine idan mutum matarsa mutum ya kasance idan matarsa ta yi tsarki daga jinin al'ada sai ce mata aikawawa ne ki je ya sadu da ke wato kamar auren neman iri kenan mutum ya tura matarsa akwai wani mutum da yake so irin wannan dan ya shigo gidansa in matarsa ta samu tsarki to ba zai sadu da ita ba sai ce tafi gidan wane ki je ya sadu da ke muna neman iri daga jikinsa sai mijin nata ya nisance ta tana zuwa gidan wancan yana saduwa da ita mijin ba zai sadu da ita ba zai taba ta ba ma har sai ya bayyana cewa wancan mutumin ya yi mata ciki wato kamar ya ba da aran matan ne ko kuma ya tafi neman iri da ita cewa ta je wani ya sadu da ita ya mata ciki domin wai ta zo ta haihu a gidansa ta haifa masa ɗa mai kama da irin wancan mutumin fai za ta bayyana hamluha asabaha zawjuha iza ahabba idan ya bayyana ta yi ciki sakamakon saduwa da wancan mutumin ya da ita to sai mijinta ya ci gaba da saduwa da ita yanzu ya san cikin dai na wancan mutumin ne wa inna ma ya fa'alu zalika ragabatan fi najabatil waladi wai sukan yi haka ne saboda kwaɗayin cewa a samo ɗan babban mutum wani mutum mai girma ake wa haka don a samu wai ɗa na ƙwarai ko a samu ɗa wanda yake mai halitta mai kyau fakana hazan nikahu nikahal istibda wannan shi ake kira auren neman iri wato neman ɗa ka ba da aron mataka ko ka ba da hayan mataka mataka ta je ana saduwa da ita sai an mata ciki kuma wai ɗan naka ne wannan musulunci ya rushe shi wani kahun akharu akwai wani auren kuma ya ji ta mi'ur rahadu ma dunal asharati fa ya dakhulu na alal mar'ati kulluhum yusibuha mutane za su haɗu kamar guda goma kowa sai dinga zuwa yana saduwa da wata mace su goman gaba ɗaya lokaci bayan lokaci amma ɗan iyakance adadin mutum goma ko ishirin ko biyar su dinga zuwa suna saduwa da wannan matar dukkaninsu kuma an amince a wannan tsarin na jahiliya faiza hamalat idan ta yi ciki wa wada ta haihu wa marar layalin aka samu ‘yan kwanaki kamar kwana bakwai zuwa suna ba da an ta za a hamlaha bayan ta haife ɗan arsala ilayhim sai ta aika musu su goman nan da suke saduwa da ita duk sai su taro falam yastadi rajulun minhum an yamtani aba wanda zai ki zuwa sai ya zo sai ta hada su goman gaba daya hatta jitami'u inda ha sai sun taru a gurinta ta qulu lahum sai ta ce musu qad araftumul lazi kun fasan al'amarin da kana min amrikum ya kasance tare da ni game da ku dukkan ku kun sadu da ni wa qad walattu to na haihu fa huwa bunuka ya fulan sai ta nuna wanda take so ta ce to kai fadanka ne to sai a yi masa murna cewa ta ware shi daga nan kuma ta zama matarsa yanzu ba jahiliya ba wani irin rashin kishi ne da tabargaza irin wannan tusammi man ahabbat bismihi fayalhaqu bihi waladuha saboda haka sai ta faɗi wanda take so sai dan ya rusku da wannan mutumin la yastati'u an yamtani abihi rajul shi ko mutum ba dama ya ce ba nasa bane tunda shi ma ya shiga cikin waɗannan mutane guda goma da suka kwanta da ita wani kahun rabe sai kuma na hudu yajtami'un nasul kathiru mutane za su taru da yawa fa yadkhuluna alal mar'ati su dinga shiga suna saduwa da mace babu iyaka la tamtani'u mimman ja'a duk wanda ya zo ba za ta hana shi kanta ba wa hunnal bagaya waɗannan su ne karuwai kunna yansibuna ala abwabihinna rayatin suna ma kafa tuta akan gidajensu alaman gidan karuwai da shine a kafa tuta akan gidan takuna alaman ita ce alamar cewa wannan mata wacce take gidan nan karuwa ce kowa yana iya shigowa ya bata kuɗi ya sadu da ita fa man arada hunna dakhala alaihinna wanda ke son ya sadu da su kawai sai ya shiga ga alamar tuta nan fa iza hamalat ihdahunna in ɗaya daga ciki ta ciki wa wada'at hamlaha kuma ta haihu jumi'u laha sai a tattaro mata mutanen wa da'au lahumul qafa sai su kirawo masu bin kwakwafi waɗanda ake kiransu qafa wato wata sana'a ce mutane da yawa sun sadu da mace ta haihu ana shakka ɗan nan nawaye to sai a kira ƙa'if shi akwai gurare da zai dudduba a jikin ɗan ya dudduba a jikin uban in dai har shi ya haife shi to za a samu wasu gurare da za su kamanceceniya wanda za a tabbatar ɗansa ne da wannan sana'a ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan sana'a tun da lokacin da Usamatu bin Zaid da shi da mahaifinsa Zaidu bin Harisa suna kwance sun lulluɓa da mayafi kafarsa ta fito wannan fari fat wannan baki kirin shi usama baki ne saboda ya biyo babarsa babarsa umma aiman baka ce alhabashiya babansa kuma fari ne sai ya biyo babarsa to idan suna tafiya tunda ba wanda ya san babar baka ce ko fara in suna tafiya da Usamatu bin Zaid da Zaidu bin Haritha ana ganin wannan farikar wannan baki kirin in jama'a suka ce ɗansa ne sai jama'a su dinga shakka to sai wannan ka'ib ya zo zai wuce su biyu manzo Allah yana zaune a gefe sai ɗaya ka'ib din yake cewa da ɗaya kai zo ka ga abin mamaki duk san annabi yana jin su ba zo ka ga abin mamaki yana zuwa sai ce kaga wannan baƙar kafar da wannan farar to ɗa da uba ne zo ka ga alamar hakan sai ɗaya ƙayib ɗin ya zo ya tsaya ya ce la haka ne kuwa mamaki ɗaya baki ɗaya fari manzo Allah yana gefe yana murmushi ganin cewa hatta ƙa'ib ɗin nan sun tabbatar cewa Usama dan Zaid bin Harisa ne duk da kalar su ba iri ɗaya bace ta launin fata amma kuma ɗa da uba ne to wannan ne ake ganin tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam har suka yi hukunci kuma yayi shiru to alama ce ta cewa inda mu ma muna da waɗannan ƙa'if ɗin da masu wannan kiyafa masu sana'an kiyafa ɗin a ce muna da su a nan tun ana rikici ana iya kawo su su tantance ɗa da ubansa ko abin da ya kama da haka ko suna shigo da irin aune-aune da ake na jini wajen tantance ɗa da uba irin wanda zamani ya zo da shi
وروح القدس منك على صلاتي بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحي ولم يقرأ بلوح أو دوات وهن البقايا كان ينسبن على أبوابهن رايات تكون علما su waɗannan karuwai sukan sanya waɗannan alamomi na tuta shine alama akan gidajensu faman arada hunna dakhala alaihinna fa iza hamalat ihdahunna wa wada'at hamlaha jumi'u laha sai a tattaro mata mutanen wada aulahum alqafa sai a kirawo qafa summa alhaqu waladaha billazi yarawna wanda duk ka'ib din nan suka ce dan wane ne to shikenan sai a riskar da shi shikenan ya zama ɗansa sai ta bashi ɗansa. la yamtani min zalika ko bai isa ya hana wa kansa cewa wannan ba ɗansa ba ne wato ko a zamanin jahiliya ba sa zubar da shegu ba kamar yadda ake a nan ba kullum wani yake gamin ya ce sai an tsinci jariri wata ta haihu ta wurgar to su ba wurgawa ake ba wanda ya yi cikin shi ake kaiwa kawai abin da za a yi dole ya rike shi amma fa ba gado tsakaninsu wajibi ya rike shi tunda shi ya sabbaba zuwansa duniya ta hanyar da shari'a bata amince ba to dole ne ɗauki na makarantarsa da iliminsa da cinsa da shansa da komai nasa kawai abin da za a yi shine ba zai ci gadansa ba shi ma ba zai ci gadansa ba amma komai na rayuwa zai masa tunda shi ya sabbaba zuwansa duniya saboda haka duk al'ummar da bata tsaya ta yi gyara akan matsalan 'ya'yan shegu ba to za a yi ta zuban mata da su a yi ta cikin shege ana tsinta 'ya'ya da jarirai a kan bola kuma al'umma ta zo waɗannan ba a san adadinsu ba wata rana za su kai adadin da za su yawa a cikin al'umma ko ba su da makoma su zama hatsari ga tsaro da tattalin arziki da zamantakewa al'umman gaba ɗaya haka akwai buƙatan malamai su zauna su yi nazari akan makomar 'ya'yan sheku da ake ta zubarwa waɗanda ake tsinta ake tarawa domin a san matsayin da za a ba su a musulunci da kuma makomar da za a ba su. Falamma ba a sallahu Muhammadan sallallahu Alaihi wasallama bil haƙi hadama nikaha ahalar jahiliya kullahu illa nikahal islamul yawma da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama da addini na gaskiya ya rushe dukkan wancan nau'in aure da ake irin na zamanin jahiliya gaba ɗaya aka bar aure guda ɗaya shine wanda muke gani a yau na mutum ya je ya nemi auren mace idan an amince a bashi ita ta hanyoyin da shari'a ta amince wanda muke cewa ga shaidu ga sadaki ga wali ga siga ta karba da bawa kuma ga mijin da mace sun amince suna son juna wa kana indahum ijtima'atun bayna rajul wal mar'ati ta'qiduha sifaru siyufi ice suna da haduwa tsakanin namiji da mace waɗanda bakunan takubba suke hada su wa asinnatu rima da kuma tsinin mashi فكان المتغلب في هروب القبائل يسبي نساء المقهور فيستحلها idan yaƙi ya ɓarke tsakanin larabawa duk wanda ya nasara to sai ya ribace matan wancan gabaki ɗaya su koma fursunonin yaƙinsa ya kuma mallake su ya halatta su su koma matansa wato kenan an fara shigowa kuma inda mace ta gamu da tashin hankali akwai masu girma mace akwai masu wulaƙanta ta masu wulakanta tan da ɗaukanta ba ta da mahimmanci sun fi yawa domin za a iya kawo maka farmaki a kashe ka shikenan da matarka da ‘yarka da yayyanka da shaƙiƙanka duka mata an riga an mai da su bayi sai a ɗebi na ɗiba wasu a mai da su saɗaka wasu a mai da su kuyangu wasu a mai da su barori wasu ma a kai su kasuwa a kasa yadda ake sai da akuya haka za ka ga mace ana sai da ita ana tayawa arha ko ana tayawa da tsada ana girgiza kanta a yi mata kwalliya tsaye da ita ana buga mata ƙararrawa a ka ga fa mace ta siyarwa kuɗinta kaza ka zo fa mai kyau ce fa za ta yi kaza wani yana tayawa wani yana ragewa har zuwa ake a ɗora ta akan wani turmi a tsakiyar kasuwa a ce ga mace ta siyarwa wa zai siya wani ya ce dubu biyu a ce to wa zai kara ko a siyan masa wani ya ce dubu biyu da ɗari biyar so wani ya ce a dubu uku wani ya ce a dubu uku da ɗari biyar har sai an je kan wanda daga shi ba wanda ya kara sai a ce to jama'a an fa tsaya dubu uku da ɗari biyar ba wanda zai kara sun an faɗa su uku ba wanda ya kara sai a ce ka dubu uku da ɗari biyar shikenan sai a sako ita da kan tirmi shikenan sai a danka ma a hannunsa sai ya tafi da ita shikenan kuma har abada ta zama tasa to wannan duka an yi wannan a zamanin jahiliya
فلانت منه أفئدة القساة رسول الله قد أسبلت دمعي ونزى القلب من لجج البغاة ولكن الأولاد الذين تكون هذه أمهم يلحقهم العار مدة حياتهم sai dai irin ‘ya'yan da babarsu aka ribace ta aka mai da ita saɗaka ko baiwa to waɗannan ‘ya'yan nata da ta haifa a baya kafin a ribace ta, to mutuƙar ba su iya fanso uwarsu ko sun dawo da ita cikin mutuncinta ba, to an dinga zagin su kenan. Don haka wannan ya zama masa abin kunya da za a yi ta aibata su da shi har tsawon rayuwarsu. Wa kana min al-ma'ruf fi ahli jahiliya annahum kanu yu'addiduna bayna zawjati. Sanannen abu ne a zamanin jahiliya suna yin mata da yawa min gaira haddin ma'rufin yantahi ilaihi. Wani zagan matansa ɗari, wani saba'in wani tamanin wani casa'in wani kaza saboda haka suna da yawan iyali hatta haddada alqur'anu fi arba'in da alqur'ani yazo yace to a daina wuce hudu tunda dama dalilin da ke sa auri mace baya wuce dalili hudun to aka ce kaka wuce hudu da aka farko sai ka duba mai kyau kake so ka dauka sai kuma ka dau kuma mai kudi ta biyu sai ka dau mai nasaba ta uku sai ka dau mai addini ta hudu to shi yasa in kai ganganci a farko kakkai a na biyu in kai a na biyu kakkai a na uku in kai a na uku kakkai a na hudu in kai ta ɗauko layi ɗaya har hudun gaba ɗaya layi ɗaya ne to dole ne kuma ka dinga tunanin to ya zan ya zan yi ina son in bi wani layin kaga shi yake jawo sai mutum ya ga to tunda dai an tsaye da ni a hudu kuma gashi na hango wata to dole sai kuma mutum ya kokarin wato rage wasu domin ya shigar da wasu daga nan sai kaga auri saki ya shigo cikin al'umma ko kuma wato shiga ki fito ko kuma auri ka saki wanda dukkaninsa illa ce babba mutane su dinga aure suna saki su kuma mata su dinga shiga suna fitowa to shi yasa aka tsaya a cewa a tsaya a hudu kuma shi ma hudun ba wai an ce kai hudun bane a'a an ce kai hudu amma da sharadi biyun ma sai da sharadi ukun ma sai da sharadi Allah ya ce in ba za ka iya cika sharadin ba to ka tsaya kwaya daya saboda Allah ya san halin mu macuta da yawa suna nan a cikin mu masu mugun hali azzalimai suna nan da yawa a cikin mu to sai Allah ya sa mana sharadi cewa ku auri abin da ya muku daɗi na mata biyu biyu ko uku uku ko hudu hudu in kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba to ku tsaya akan ɗaya kai ɗayan ma baka iya riƙewa baka sai baiwa kawai amma ba baiwa kai ta azumi kana yin wani abin da zai kare mutuncinka ka haƙura da auren gaba ɗaya kuma yadda manyan malamai da yawa sun haƙura ma har suka koma ga Allah ma ba su taɓa yin auren ba tsoron ganin cewa watakila auren ba za su iya riƙe shi yadda ya kamata ba saboda nauye-nauyen da ke kansu na ilimi ko kuma matan ba za su yi musu bai da ya kamata ba ko kuma wannan zai rage musu wani abu na bangaren rayuwarsu ta ilimi wa kanu yajma'una bainal ukhtaini daga cikin al'adunsu da suke munana mutum sai ya aure ya aure kanwa ya hada su guri guda wa kanu tazawwajuna bi zawjati aba'ihim kuma idan baban mutum ya mutu ko ya saki matarsa sai ɗansa ya aura idza tallaquha aw matu anha idan baban mutum ya saki mace sai ɗan ya aura ko in ɗa ya saki mace sai uba ya aura da an yi wannan a zamanin jahiliya hatta naha anhum alquran har sai da qur'ani yace to a daina haka suratul nisa aya ta 22 zuwa ta 23 ta bayani cewa kada ka auri matar babanka shi ma kuma uban aka hana shi a auri matar ɗansa wa kana talaqu wa raj'a bi yadir rajul da sakin mace da maido da ita a hannun namiji yake tun a zamanin jahiliya walam yakul lahumu haddun muayyan hatta haddadahum al-islamu shi ma kuma ba iyaka zaka sake ta sau dubu kamar da ita sau dubu zaka mutum zai iya cewa mace sai in hana ki aure in tace kamar yaya ce sai in sake ki sai kin kusa gama idda sai in ce na da da ki sai in kuma sakin ki sai kin kusa gama idda sai in ce na da da ke sadaka sai in bakki a haka ni ban da da ke ba kuma ban baki damar da zaki je ki aure ba sadaka yazo akwai cutarwa ga mata a haka wani kuma zai saki matarsa saki ɗaya kuma ya zo yana cewa ina ma bai sake ta ba to sai Allah ya haddade saki ya zama guda uku kai ɗaya kuma aka baka dama ka mai da ita in kai na farko na ganganci to kakkai na biyu in kai na biyu to kakkai na uku in kai na uku to sai Allah ya maka punishment shine matar ba za ta dawo ɗakin ka ba har sai wani mijin ya ratsa tsakaninku sai ta je ta yi aure ba kuma aure kadai ba bayan ta yi auren ma sai mijin sabo tukunna ya sadu da ita kuma hakan ba kai ka sa ta yi hakan ba ba kai ka haɗa kai da mijin su yi haka ba ba kai kuma ka shirya a yi haka ba saboda ita ce ta je ta yi ta dawo ko kuma dalili yasa suka rabu da mijin ta dawo to sannan ne ka samu dama ka sake mai da ita duk wannan da ba shi da iyaka da musulunci zo ne ya sa masa iyaka أمة الإسلام ضجت وقد تجبى المنى بالنائلات هوان السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة وكانت فاحشة الزنا سائدة في جميع الأوساط wato alfasha ta aikata zina ta zamo ta yaɗu ta bazu a cikin dukkan ɓangarori na larabawa sai ‘yan kaɗan da suka kare mutuncinsu la nastati'u an nakhussa minha wasatan duna wasatin ba za mu iya keɓance wani tawaga ko wata gayya ko wani bangare banda wani bangare ba au simfan duna simfin ko a ce masu kuɗi ne kawai suke ko masu mulki ne kaɗai suke ko dattijai ne suke ko yara zina ta yaɗu kowa ma yi yake sai wanda kawai ya kare mutuncinsa illa afrada minar rijali wan nisa'i sai wasu ɗaiɗaiku daga cikin mazaje da mata da su dama tun ma a zamanin jahiliya din suna ga zina ba mutunci bace mimman kana ta'azumu nufusuhum wanda zukatansu sukan ji girma ya abaluqu fi hazihi razila to suna kyamar afkawa cikin irin wannan kaskanci da badala fakaratul hara'iru ahsana halan min al-ima'i ya'ya wato waɗanda ba bayi ba sun fi kyawun hali wato daga bayi su bayi dama kawai mafi yawan su mazirata ne amma ya mace takan ji tsoron ta yi zina saboda wannan zai iya shafar mutuncinta da ƴaƴanta ya shafi mutuncin wato danginta har kabilarta har garinsu ma gaba ɗaya za ta iya jawo musu bala'in ta je ta yi zina wa tsamatul kubra hiyal ima babban musifa tana cikin wato bayi su suka fi yin zina a zamanin jahiliya wa yabdu anna al-aghlabiyyata sa'iqa min ahli jahiliya lam takun tahissu bi'arin fil intisab ila hadhihi al-fahisha yace kuma zai bayyana mafi rinjaye na larabawa a zamanin jahiliya ba sa jin wani abin kunya ne mutum ya dangana kansa zuwa ga cewa shi ɗan zina ne. Tan ba su damu da cewa wai dan ɗan haifi ɗa ta zina ko ta aure ba, kawai abin da ake ɗana ne shi kenan kawai. Ko ma ta wace hanya dai ya zama ɗana ne shi kenan, babarsa da aure ne ko da zina ne, to ba ruwansu su kawai, wannan baya cikin ma lissafin abubuwa. Duk mafi yawa ma za ka ga, in banda waɗanda Allah ya tsare ko ya kiyaye saboda wani martaba ko wata daraja ko wata kima, zaga cewa duk mafi yawa irin wannan al'ada ce ta yada tsakanin su rawa abu dauda an amru bin shu'aib an abihi an jaddihi qama rajulun fa qala ya rasulullah inna fulanan ibni wani mutum ya tsaya a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani dana ne a hartu bi ummihi fil jahiliya nayi fasikanci da babarsa a zamanin jahiliya fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la da'awata fil islam babu da'awar irin wannan a musulunci zahaba amrul jahiliya al'amarin da ake a zamanin jahiliya ya wuce alwaladu lil firash wa lil ahli lil hajar danka shine wanda matarka ta haifa matarka ita ce shimfidarka to duk dan da matarka ta haifa danka ne sai in kana da wata tambaya kuma ko kana da wata tuhuma sai ka tafi kotu amma duk dan da matarka ta haifa danka ne kawai ko da wani ne yazo ya zina da matarka to dan da ta haifa naka ne sai in baka yadda ba cewa zinan nan ce aka haifa wannan dan sai ka tafi kotu ai li'ani ko ai wani abu da walil ahir al hajar shi ko wanda yazo zina shi wannan sai a bi shi da dutse a hana shi magana ko a jefe shi ko a yi masa abin da ya kama da haka gwargwadon fassara wannan hadisin da malamai bayanin da suka yi akan sa wa qissatu ikhtisam sa'd bin abi waqas wa abd bin zam'a fi bin amati zam'a huwa abdurrahman bin zam'a ma'rufa yace kissan nan ta rigima da aka yi ko ta tattaunawa da aka yi ko ta kai kara da aka yi tsakanin sa'd bin abi waqas da kuma abd bin zam'ata cikin dan wata baiwa ta zam'a ɗin shine Abdurrahman bin Zam'a wannan kissa ce sananniya tana nan a cikin Sahihul Bukhari wanda gaba insha Allahu za mu bayyana yadda wannan kissa take da kuma halatayya ta aure a zamanin jahiliya na binne ‘ya'ya da kashe su da haihuwa ma a gindin rami, a ce uwa ta zo gindin rami ta haihu, idan an ga abin da ta haifa namiji ne sai a tallafe shi a cafe shi, in kuma mace ce kawai daga cikin uwarta zuwa rami kawai sai a mai da ƙasa. Da za mu ji irin waɗannan abubuwa a shirinmu na gaba insha Allahu ta'ala.
وقد تشفى الجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة وفي هز اللواء رؤى اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات وقد تفحو القلوب إذا استفزت ونفح النار يوقظ من سباتي ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات yanzu kuma sai bangaren amsa tambayoyin masu sauraro na tarihi da ake aikowa a cikin wannan shiri kamar yadda muka saba yi a kowanne mako inda zamu fara da tambayar da ke cewa assalamu alaikum malam yaya sunan garin da sayyada halimatu sa'adiyya ta shayar da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma su wane ne abokan shayarwar tasa sallallahu alaihi wasallam tambaya daga Usman Muhammad Zailani To, an shayar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a cikin ƙabilan Banu Sa'adin, kuma Banu Sa'adin ɗin wata unguwa ce can nesa a bayan gari, wanda dama al'adar larabawa ne su kai ‘ya'yansu ƙauye domin a ba su nono a can don su taso da jarumta da kuma ƙwarewa a cikin harshe da kuma halayya irin ta rashin taɓara wanda aka san ‘yan birni da ita. Haka wacce ta shayar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ita ce Halimatu binta Abi Zu'aib Abdullahi bin al-Harith da ko mijinta Harith bin Abdul Uzza wanda ake masa alkunya da Abu Kafsha dukkaninsu a cikin wannan kabila ta Banu Sa'adin waɗanda kuma suka sha nono tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai Abdullahi bin al-Harith wato dan ita Halima kenan akwai Unaisa bintul Harith wanda ita ma ‘yar Halimatu Sa'adiya ce akwai Juzama ko Huzafa bintul Harith ita ma ‘yar Halimatu Sa'adiya ce wacce ita ake wa alkunya da Shaima'u. Sannan sai Abu Sufyan ɗan Harith ɗan Abdul Muttalabi wanda ɗan amin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama shi ma ya sha nonon ita Halimatu Sa'adiya. Sai kuma Hamza ɗan Abdul Muttalabi shi ma ya sha nono sau biyu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun sha nono a wajen Halimatu Sa'adiya sannan sun sha nono a wajen Sulaibatul Aslamiya. haka wannan ya nuna kenan Hamza abokin shan nonon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne ta fuska guda biyu ta fuskan Halimatu Sa'diya da kuma ta fuskan Suwaibatul Aslamiya da haka abokan shan nonon Annabi sallallahu alaihi wasallama sun zama kenan akwai Abdullah bin Harith akwai Unaisa bintul Harith akwai Juhuzafa ko Juzama bintul Harith ita ce Shema'u sannan akwai Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalabi sannan akwai Sayyidina Hamza da haka mutum biyar kenan su ne suka sha nono tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin Banu Sa'ad wato Halimatu Sa'adiyya bintu Abi Zu'aib Abdullahi bin al-Harith wanda ita ce ta shayar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sunan gurin kuma dama kawai su ba wai suna ne suke sawa na gari ba a'a kowace kabila inda ta je ta zauna to sai a dinga kiran sunan gurin da sunan wannan kabila haka sai da ce ko hayi bani Sa'ad wato unguwa ko gurin zama ko ruga ko ƙauye ko bukkokin banu sa'ad inda suke tare inda suke gudanar da rayuwarsu ويا علم الهدى يفديك عمري وما لي يا نبي المكرمات فداك الكون يا عطر السجايا فما للناس دونك من زكاتي wannan ya ce malam mun ji tarihin kafuwar garin makka da kuma ɗakin ka'aba kenan wane ne ya fara aikin hajji daga ubale bamfai rano ta abinda ayoyin alkur'ani suka tabbatar da kuma tarihi cewa annabi ibrahim shine wanda ya fara aikin maka kuma shi ya fara kiran mutane masu zo aikin maka wa azimfin nasu bil hajji a tuka rijalan wa ala kulli damirin ya atina min kulli fajjin amik da haka annabi ibrahim shine wanda ya fara aiwatar da aikin haji kuma ya kira allah ya ce ka sanarwa duniya gaba ɗaya ta taho ta zo ta yi aikin haji da haka annabi ibrahim kenan shine wanda ya fara aiwatar da aikin haji كل سقع وهديك مشرق في كل ذات ga kuma tambayar da ke cewa an ce akwai waɗansu sahabbai waɗanda ba su halarci yaƙin badar ba amma kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka raba ganima da su to su wane ne waɗannan sahabbai kuma wacce bajinta ce ta jawo musu wannan matsayi daga Jibrila Mamman karamar hukumar zangon Katab jihar Kaduna.
To malaman tarihi sun lissafa mutane da yawa waɗanda ba su ji yakin Badar ba amma kuma an sa su cikin waɗanda aka raba ganima da su saboda wasu ayyuka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa su. Kamar wanda aka bari tsaron Madina Abdullah bin Ummu Maktum an naɗa shi ya zama shine limami a Madina kuma ya riƙe Madina har annabi ya dawo. Da haka wannan shi ma tunda ya riƙe wani aiki da 'yan Badar ɗin suka tafi ya shiga ciki. akwai wani sahabi ma da annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya koma ya taimaka shi Abdullah bin Umm Maktum har an yi nisa shi ma ya koma gida Al-Habab bin wanda shi ma an sa shi cikin waɗanda aka ba wannan ganima sannan akwai irin su Sayyidina Uthman wanda matarsa ba ta da lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ce tsaya ya jinyarta ita ce Ruqayya kuma ana yakin Badar din Allah ya mata rasuwa lokacin da aka dawo daga Badar aka tara ita kuma masu haƙan binne ta sun dawo su ma sun binne ta da aka shi ma an sa shi a cikin waɗanda aka ba ganimar badar saboda larurar matarsa ce ta tsaye da shi akwai kuma waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika su mutum biyu leƙen asiri su je su dinga gane wa musulmi abin da ake ciki su ma duk da ba sa cikin filin dagan amma dai an sa cikin waɗanda aka raba ganima har da su so akwai da yawa waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa su wani aiki waɗanda yake da alaka da badar ɗin kuma da aka tashi raba ganima badar aka raba da su bayan waɗannan biyar ɗin da muka lissafa.
وتستحلون ميل الغانيات وإن مس العدو مسيس قرح رفعتم بيننا صوت النعات Malam sai tambaya ta gaba da ke cewa Assalamu alaikum. Malam matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duka ya zauna da su ko kuwa sai bayan babu waɗansu yake sake auren waɗansu.
To, matan annabi sallallahu Alaihi wasallama dai za mu iya kasa su kashi hudu. Kashi na farko shine matarsa ta farko na na Khadija, wanda ya zauna da ita ita kadai har tsawon shekara ashirin da biyar. Suna zaune ita kadai ba sadaka, ba kuyanga, ba baiwa, ba kishiya. Ita kadai sun zauna tsawon shekara ashirin da biyar da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama. bayan rasuwarta annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri mata guda biyu ita ce nana sauda da kuma nana aisha su kuma ragowar zaman maka da su yayi duk da nana aisha bata tare ba sai a madina wato marhala ta biyu shine ya zauna da nana sauda tsawon shekara uku zuwa hudu ita kuma ita kadai ita ma amma ko matansa biyu a lokacin sai dai nana aisha ita bata tare ba sai a madina to sai marhala ta uku shine marhalal matan da ya zauna da su wanda dama ana tafiya ne ana auro wasu ana tafiya ana auro wasu matarsa ta farko khadija matarsa ta ƙarshe wato ita ce maimuna so da haka yana tafiya yana auren wasu har suka cika wannan adadin so ba a lokaci guda ya taran gaba ɗaya ba wata an shekara uku da ita wata ta zo wata an shekara biyu da ita wata ta zo wata an shekara uku da ita wata ta zo har ya zuwa dai shekara ta takwas ko ta bakwai bayan hijira wanda shine ya auri matarsa ta ƙarshe ita ce wato nana maimuna wanda ita ce daga kanta bai ƙara yin aure ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin saki ba sai sau biyu ɗaya shine marhala ta hudu kenan marhala ta hudu sune matan da annabi ya aure su amma bai tare da su ba saboda wani dalili kamar matar da ya shigo ta ce ina neman tsari da kai yace kin nemi tsari da abu mai mai girma shine yace ki raski da gida ka ita ko tarewa ma ba ta yi ba ta yi wannan katobarar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallame ta sai kuma na na hafsa ita kuma wani abu ya taso annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata saki daya sai mala'ika jibril ya zo ya ce Allah yana umartarka ka mai da auren hafsa domin ta kasance mai azumi ce da rana mai tsayuwar dare ko matarka ce a gidan aljanna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai da ita so da aka waɗannan matan na annabi sallallahu alaihi wasallam muka zo za mu ji kowace lokacin da annabi ya aure ta da shekarun da ta yi a gurinsa kafin zuwa ɗayar to da za mu iya cewa wasu sun haɗu wasu ba su haɗu ba kamar dukkan matan nan ba su haɗu da khadija ba hakanan kuma kamar nana zainab bintu khuzaima ba ta ga ragowar matan da aka aura bayanta ba domin ta riga ta rasu kafin lokacin so waɗannan duka za mu ji lissafin kowace mace da shekarar da ta zo da wacce ta daɗe da wacce bata daɗe ba amma dai na khadija ita ce wacce ta fi kowa morewa a cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallam wacce ta kwashe shekara 25 ita kadai tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai binta amuriya ita ce na sauda wacce ta kwashe shekara 13 da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai binta amorewa ita ce na aisha wacce ta kware shekara 10 cif da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ko mai binta mai binta mai binta har akwai wacce ma duka bata fi shekaru uku da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ma wata biyu kawai ta a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mata rasuwa ita ce na na Zainab bintu Khuzaimah علم الهدى يكفيك عمري وما لي يا نبي المكرمات فداك الكون يا عطر السجايا فما للناس دونك من زكاتي wannan kuma ya ce assalamu alaikum don allah littafin malam na arrahiqil maktum na wacce maktaba ne domin na ga dai ba irin nawa bane daga maharazi mk nasarawa to wanda nake amfani da shi na darul wafa ne shine bugu na 21 wanda aka buga 2010 shekara miladiya 1331 hijiriya wanda darul wafa suka buga shine bugu na 21 zaka ga an sa at-taba'atul hadiya wal 20 sana 1431 2010 miladiya shine wanda Darul Wafa suka buga ga ma address din su nan a jiki www.darulwafa.com ga kuma email na darulwafa@hotmail.com wanda a Misra aka buga shi أعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجلى المعجزات wannan tambayar kuma na cewa ne assalamu alaikum daga cikin annabawan Allah da sahabbai shin akwai waɗanda suka fito daga yankinmu na Afirka ne daga Bala mai hoto saye karamar hukumar Bichi to annabawa da yake Allah ya ce minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasus alayka daga cikin annabawa akwai waɗanda muka baka labarin su akwai kuma waɗanda muka baka labarin su ba amma waɗanda aka bamu labarin nasu akwai waɗanda zamu iya cewa tarihin su ya nuna a wannan yankin na Afirka aka haife su kamar annabi Musa da annabi Haruna kaga a Masar aka yi su Masar kuma yanzu tana cikin Afirka saboda haka muna iya cewa waɗannan annabawan sun fito ne daga yankin abin da ake kira afirka a yanzu duk da afirka ce ta larabawa amma dai afirka ne daga cikin afirka suka fito so kuma akwai annabawan da allah ya ce bai ba da labarinsu ba na yiwa akwai annabawa ma da watakila an yi su a wannan yankin amma ba za mu iya cewa wane da wane da wane ba ne saboda babu wani ilimi da ya tabbatar mana amma suka tambaya shin akwai bakake a cikin su irin mu baka masu baka fata to da irin waɗannan annabi musa ka kalli sifarsa zaka ga ai ba fari bane yadda aka faɗi sifarsa an ce mai ruwan ƙasa ne wankan tarwaɗa ne a nan Musa kamar yadda hadisai suka tabbatar so da irin waɗannan kana iya cewa mu fa ba laifi muka yi aka yi mu baƙaƙen nan ba kawai Allah ne ya baki ya fari kamar yadda ya faɗa wa min ayati khalqu samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum aya ce kawai ta Allah wani ya zama baki wani ya zama fari ba dan baki ya fi fari ba ba dan fari ya fi baki ba sai da tsoron Allah saboda haka akwai annabawan da zamu iya cewa annabi Harun da annabi Musa an yi sa Afirka amma ragowan annabawan da ko wataƙila an yi sa Afirka to ba mu da cikakken labari a kansu so sahabbai ma zaka iya cewa akwai na Afirka maza da mata wasu kan ce Bilal mutumin Habasha ne duk da akwai sabani cewa daga Bama wasu ka ce ya fito sun ce daga Afirka akwai Umma Aiman usul ɗinta asalinta ita ma Habashiya ce ba wataƙila ka ce dole an haife ta a Afirkan ba su suna duba tushe daga tushen ina ka fito to zaka ita ma ummu aiman ai ba afirka aka haife ta ta koma can ba wasu kuma sukan sa najashi cewa duk da yake najashi bai ga annabi ba amma kuma yayi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama ba za a sa cikin sahabbai ba amma dai yana cikin wanda suka more da addinin musulunci kuma yana afirka almuhim akwai mutanen afirka da suka shiga addinin musulunci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama cikin cinkoso da adadin sahabbai masu yawa wanda ba za ka iya tantance su ka ware su daga ciki ba amma dai tabbas akwai waɗanda suke sun zo an yi musu wa'azi tun a zamanin najashi sun musulunta kuma sun koma tare da sahabbai sun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba za ka iya tantance yawan su ko adadin su ko sunan su ko abin da ya kama da haka ba.
رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العدات tambaya ta gaba akram kalla na cewa su wane ne sakatarori da kuma gwamnonin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nada a zamaninsa To abinda malaman tarihi suka tabbatar mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya naɗa gwamnoni guda goma sha shida a lokaci daban-daban a yankuna daban-daban. Daga cikin waɗannan gwamnoni na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akwai al'attabu bin asidin wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya naɗa shi gwamna a Makka sannan kuma ya taɓa jagorancin haji. Wannan ya faru a shekara ta takwas bayan hijira. Sannan akwai Abubakar Siddiq annabi sallallahu alaihi wasallama ya nada shi amirul hajji a shekara ta tara bayan hijira akwai ali bin abi talib annabi sallallahu alaihi wasallama ya naɗa shi alal akhmasi bil yaman sannan akwai bazanu bin sasana shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi akan sarautarsa ta ƙasar yaman a matsayin ya ci gaba da gwamnantaka da izinin ko da suna ko da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai shaharu bin bazana shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi gwamna a san'a'a da yankunanta bayan rasuwan babansa annabi ya tabbatar da shi akan kujeran babansa na shida akwai Khalid bin Sa'id bin al-As wanda shi ma yayi gwamna a San'a bayan an kace Shahr bin Bazana yayi gwamna a San'a da kuma bangarorinta hakanan na bakwai akwai Ziyad bin Labid al-Ansari wanda yayi gwamna a Hadramaut sannan na takwai akwai Abu Musa ashari wanda shi yayi ma a gurare daban-daban akwai Zabaidin akwai Adanin akwai Zama'in akwai Sahil diya wakilci annabi a waɗannan gurare sannan akwai ma'azu bin jabal wanda shi kuma ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama gwamnantaka ko wakilci alal janadi wani guri ake kira janad sannan akwai abu sufyan bin harb wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya nada shi a najran akwai yazid bin abi sufyan wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya nada shi a taima akwai muhajir bin abi umayyah al makhzumi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya nada shi akan kinda da sadifi akwai amr bin al as wanda an nada shi akan oman akwai Amr bin Umi Maktum wanda annabi ya naɗa shi gwamna a Madina har ko so biyu ko so uku ma. Akwai Al'ala'u bin Hadarami wanda annabi ya naɗa shi akan Bahraini. Akwai Abanu bin Sa'id al-Umawi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya naɗa shi akan Bahraini bayan ya cire ala a shekara ta tara bayan hijira. Waɗannan su goma sha shida su ne waɗanda ake kiransu gwamnoni na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya ɗarsu a lokuta daban-daban a gurare daban-daban a yanayi kuma daban-daban.
عرضك عرضنا ورواك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة Dangane ga sakatarori na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama, malaman tarihi sun lissafa mana mutane talatin da takwas. waɗanda suka ce su ne sakatarorin manzan Allah sallallahu Alaihi wanda suke masa rubutu a gurare daban-daban a lokuta daban-daban ga sunayensu gaba ɗaya su talatin da takwas akwai abanu bin sa'id bin al'as wanda a cikin uyun al'athar ya ruwaito cikin sakatarorin manzan Allah sallallahu Alaihi akwai abubakar ne siddiq shi ma a cikin uyun al'athar ya kawo shi cikin sakatarorin manzan Allah sallallahu Alaihi na uku akwai abu sufyan wanda malam maskawaihi a cikin kuttabun nabi ya kawo wato abu sufyan akwai ubay bin ka'ab shine farko wanda ya fara rubuta wahayi a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a Madina akwai arqam bin abil arqami wanda shine yake rubuta wasiƙun da annabi sallallahu alaihi wasallama dinga aikawa abdu yagusa bin wa'alat al harithi da asim bin al harith al harithi al ajabbi duk wannan arqam shine yake rubuta annabi sallallahu alaihi wasallama wasiƙu zuwa gare su sannan na shida akwai buraida bin al husayb wanda shi ma cin uyunin athari ya ruwaito shi cikin sakatarorin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai Thabit bin Qais wanda shine wato ya rubuta wasiƙar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika wa tawagar Sumalata da Huddan sannan akwai Juhaym bin Salti wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa shi ya rubuta wa Yazid bin Ufail al-Harisi wasiƙa sannan akwai Jahm bin Sa'adin da shi da Azubair bin al-Awwam su suke rubuta Annabi sallallahu alaihi wasallama dukiyoyin sadaka da ake kawo na zakka su suke lissafawa suke rubutun waɗanda suka kada waɗanda ba su kawo ba da wanda ya cika da wanda bai cika ba kuma shine annabi ya sa shi ya rubuta wa majja'atu bin murara wasiƙa sannan akwai hanzalatu bin rabi shi ma yana cikin waɗanda suke wa annabi sallallahu alaihi wasallama rubutu har ma shi ya shahara da wannan akwai huwaito bin abdul uzza wanda shi ma ibnu maskawaihi ya ruwaito cikin masu rubuta annabi sallallahu alaihi wasallama wasiƙa akwai al-husayn bin numair Allah ya ƙara masa yarda da shi da almughirat bin shu'ba suna cikin waɗanda suke rubuta maganan basussuka da mu'amala a Madina na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai Hatsu bin Amr shi ma Ibn Maskawai ya rubuto cikin marubuta wato sakatarorin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai Huzaifatu bin al-Yaman shine na sha hudu wanda shi ma shi yake rubuta mu'amala ta harkar gona tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran waɗanda aka yi mu'amalar da su akwai Khalid bin Zaid Abu Ayyub al-Ansari shi ma yana cikin waɗanda suke rubuta a sallallahu alaihi wasallama wasiƙa musamman wasiƙar da ya rubuta zuwa ga bani uzrata bin himyar yana kiransu zuwa ga addinin musulunci wannan sahabin aka sa ya rubuta wannan wasiƙa sannan akwai Khalid bin Sa'id bin al-As wanda shi annabi ya sa ya rubuta wasiƙa zuwa ga jama'ar Saqif sannan akwai Khalid bin Walid shi ma Ibn Abdul Barr ya rawaito shi cikin da Ibn al-Asir su rawaito cikin marubuta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato sakatarori akwai Az-Zubair bin al-Awwam shine na 18 shine da shi da jahamu bin sa'adin suke rubuta dukiyoyin sadaka sannan akwai zaidu bin thabit shi ma yana cikin kutabul wahayi shi shine ma wato sakatare general wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa shi je ya koyo yaren yahudawa domin ya dinga karanta annabi wasiƙar da suka rubuto kuma yana ba su amsa ya je koya a kwana goma sha biyar.
بغير هداك يا علم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجل المعجزات Na ashirin shine Sa'idu bin Sa'idu bin al-As. Shi ma Ibn Abdul Bar ya rawaito cikin sakatarorin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Akwai Shurahabilu bin Hasana. Shine farkon ma wanda ya fara rubuta Annabi sallallahu alaihi wasallama wasiƙa ta musamman. Akwai Talhatu bin Ubaidillah. Shi ma cikin Uyunul Athari ya kawo shi cikin marubuta ko sakatarorin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Akwai Amir bin Fuhaira. Shi ma ya rubuta Annabi sallallahu alaihi wasallama wasiƙa ko kuma ya yi wa annabi rubutu lokacin da aka rubuta yarjejeniya tsakanin Surakatu bin Malik a lokacin hijira. Akwai Abdullahi bin Al-Arqam shi ma yana rubuta annabi sallallahu alaihi wasallama wasiƙu zuwa ga sarakuna waɗanda annabi ke kira su zuwa ga addinin musulunci. Na 25 akwai Abdullahi bin Abdullahi bin Ubay bin Salul wanda Ibn Abdul Barri ya rawaito shi cikin waɗanda suke rubuta annabi sallallahu alaihi wasallama wato wasiƙu. Akwai Abdullahi bin Zaid shi ma yana cikin masu rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam wasiqu musamman wasiƙa da ya rubuta zuwa ga hadasin daga kabilan lahamin wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ya rubuta musu bayan sun musulunta haka yana abdullahi bin sa'ad bin abi sarhin shi ma yana cikin masu wato rubuta wahayi ko kuma cikin sakatarorin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abdullahi bin abdul asadi wanda a cikin uyunul athari a rawaito cikin sakatarorin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai usman bin affan shi ma yana cikin sakatarorin annabi sallallahu alaihi wasallama shine ma wanda annabi ya sa shi ya rubutawa na hashal bin malik wa'ili wasiqa akwai umar bin khattab shi ma yana cikin masu rubuta wahayi wa yana cikin kuma sakatarorin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda cikin uyunul athari hakanan amr bin al-as yana cikin sakatarorin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda shi ma zuwa cikin uyunul athari akwai ali bin abi talib shi ma yana cikin waɗanda suke rubuta annabi sallallahu alaihi wasallama wasiqu musamman lokacin da ya rubuta Nu'aymu bin Aus Addari da kuma wato Husaini bin Aus Al-Aslami Sayyidina Ali ne ya rubuta musu wasiƙu da umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin shine sakatarensa akwai Al-Ala'u bin Al-Hadar haka a lokacin ma sulhu Hudaybiya Sayyidina Ali yana cikin waɗanda suka rubuta wannan wasiƙa akwai Al-Ala'u bin Al-Hadrami shine wanda Annabi ya sa shi ya rubuta wasiƙa zuwa ga Bani Ma'anin kuma shi ya rubutawa Bani Shankhin daga kabilan Juhaina da kuma kabilan Aslama da kuma waɗanda suka musulunta daga cin Khuza'a shi rubuta musu wasiƙa da umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam na 35 akwai Muhammad bin Maslamat al-Ansari wanda shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa shi ya rubuta wasiƙa zuwa ga Mahari bin al-Abyad sannan akwai Muawiyah bin Abi Sufyan shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya rubuta Uyayna bin Hisnin da Aqra bin Habisin da kuma sauran dakatai da suke hadara maut da kuma Bilal bin al-Harith da Utbatu bin Farqada duk waɗannan Muawiya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ya musu rubutu ya aika musu da haka shi ma yana cikin sakatarorin Annabi sallallahu alaihi wasallam na 36 na 37 akwai Mu'aqibu bin Abi Fatima Tadausi shi ma Umar bin Shabba ya ruwaito shi cikin waɗanda suke rubuta Annabi sallallahu alaihi wasallama wasiƙu ko kuma sakatarorinsa akwai Al-Mughirah bin Shu'ba shi wanda shi ne ya rubuta wa a saƙifa wato wakilan kiristoci na najiran da kuma bani dibabi da bani ƙanana bin sa'alabata da kuma yazida bin muhajjal da amir bin aswad da kuma bani juwaini tsa'iyina wannan sahabi al-mughirati bin shu'ba shine ya zama sakataren annabi sallallahu alaihi wasallama wajen rubuta wa waɗannan mutane wasiƙa saboda waɗannan su ne mutum talatin da takwas waɗanda malaman tarihi suka tabbatar mana suna rubuta annabi sallallahu alaihi wasallama ko suka zama sakatarori na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a duba littafin al-khulasatul bahiyya fi tartibi ahdas siratin nabawiyya da kuma subulul hudawar rashad juz'i na goma sha ɗaya da uyunul athari juz'i na biyu da sun kawo waɗannan mutane guda talatin da takwas waɗanda suka rubuta annabi sallallahu alaihi wasallama ko suka zama sakatarorinsa ko marubuta a gaban annabi wannan kenan yana nuna mana mahimmancin rubutu da karatu da kuma samun sakatarori masu amana domin duk sakatare ya zama mai amana ya zama mai gaskiya domin abin da zai rubuta ya zama ya dace da ka'idodin abin da aka ɗauke shi aiki a kai kuma da mahimmancin wannan sana'a ta sakataranci tunda an samu sahabbai talatin da takwas waɗanda suka zama sakatarorin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam وتستحلون ميل الغانيات وإن مس العدو مسيس قرح رفعتم بيننا صوت النعات To da amsar wannan tambaya kuma muka zo ga ƙarshen shirin tarihin annabi zaɓaɓɓe na wannan lokacin inda aka saurare mu tare da Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa cikin fassarar littafin Ar-Rahiqil Maktum wanda ya kunshi tarihin rayuwar manzan Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A kasance tare da mu a lokaci na gaba inda insha Allah za a ji mu dauke da ci gaban wannan shirin. A madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo da ke kawo muku shirin da kuma Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasai wanda shine yake daukar nauyin kawo muku shi wanda muke ta addu'ar Allah ya saka masa da alkhairansa amin summa amin. Sannan a madadin sauran 'yan uwa abokan aikin da suka saba bada gudunmawa domin samun nasarar shirin Habib Ja'far Madobi ke cewa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
في الجحيم مع العصاة وعرضك عرضنا ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة وذكرك يا رسول الله زاد تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل صقع وهديك مشرق في كل ذات وما لجنان عادل من طريق بغير هداك يا علم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجلى المعجزات ولم تنطق عن الأهواء يوما وروح القدس منك على صلات بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحي ولم يقرأ بلوح أو دوات حكيم جاء باليسرى شفيق فنالت منه أفئدة القساة رسول الله قد أسبلت دمعي ونزى القلب من لجج البغاة فهذه أمة الإسلام ضجت وقد تجبى المنى بالنائبات هوان السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة وقد تشفى الجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة وفي هز اللواء رؤى اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات وقد تصحو القلوب إذا استفزت ونفح النار يوقظ من سبات ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات ترقصون على أسانا وتستحلون ميل الغانيات وإن مس العدو مسيس قرح رفعتم بيننا صوت النعات وإن عبست لكم إذا خنعتم خنوع الموفضين